أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun dawo ci gaba da karatunmu na fasarar littafin akhdari wanda insha Allah yau shine halka ta uku wato zama na uku kenan wanda kuma insha Allah za mu tashi ne a farkon fasali na fasalin fi daharati a wanda malam Abdulrahman al-Akhdari yake cewa faslun rabewa kamar yadda muka saba za a karanta sai a fassara sannan a dawo a bayani faslun rabewa fi daharati a cikin tsarki ma'ana wanda zai magana kan tsarki shine faslun fasali kenan rabewa fi daharati a cikin tsarki at-daharatu tsarki kismani ya kasu kashi biyu daharatu hadasin akwai tsalkin hadasi wa daharatu khabasin akwai tsalkin khabasi wala yasihu li jami'u dukkan su ba su inganta illa bil ma'i dahiri sai da ruwa mai tsalki al mutahhir mai tsalkakewa wa huwa alladhi shine wannan lam yatagayyar launuhu launin shi bai jirkita ba aw da'amuhu ko dandanon shi aw ra'ihatuhu ko warin shi ko kuma kace ko kamshin shi bima yufariquhu da abun da ka rabuwa da shi galiban mafi rinjaye ka zaiti kamar narkakken mai wasamni da daskararren mai wadda sami da romuwa kullihi dukansu walwazahi da daudar dabbobi wasabuni da sabuli walwasahi da daudar mutane wani hawihi da makamancin shi wala ba a sababu laifi bit turabi da ƙasa walhamati da bakar ƙasa ma'ana laka kenan shine wala hamati da bakar ƙasa bakar laka wasabihati ko kuma ka ce wal hamati ana fassara ce wal hamati da ƙasar watan kanwa yayi sai ka ce wala ba asaba laifi bit turabi da ƙasa wal hamati da ƙasar kanwa wasabihati da ƙasar gishiri wal ajurti da jar ƙasa shine sai ana cewa jan gargari da Hausa wa nahwihi da makamancin shi wata nusa kuma za ka ga an ce wal khazzi wal khazzi wato shine al hariri ma'ajini ne wanda ake yin al hariri da shi to shine ma'ana to zamu kuma sai a bayani ana yace faslun rabiwa fi daharati a cikin tsarki wanda zai mama zai muna magana akan sha'anin tsarki wanda an sani dama duk ibadun da mutum zai ba za a karbe su ba sai da tsarki to shi yasa sai fara budawa da bayani akan shi tsarki din saboda muhimmanci ne da kuma zaman shi wajibi ga kowane musulmi wanda idan mutum bai yi ba to watan ibada shi ba za ta karɓa kawai misali mutum na da janaba amma sai ya yin wankan janaba to duk ibada zai aikatawa sunan shi ma mai sabon Allah don duk wanda da janaba haramun ne ya kanta alkur'ani haramun ne ya dauki alkur'ani din haramun ne ya shiga masallaci to kaga duk abin da zai kina ya zama sabon Allah ne to shi yasa wajibi ne dole a san tsarki din nan waɗanda kuma irin ruwa ne suka yi ne kamar irin wadda take da jinin al'ada ya ɗauke mata haiza kenan shi ma in ya ɗauke mata dole sai ta yi wanka in ba ta yi wanka ba duk ibadar za ta aikata wa Allah baya so saboda me saboda ba ta da tsarki ko kuma jinin biki ya ɗauke wa mace bayan ta ƙari ta haihu jini ya zo mata to in yi adadin kwanakin da ya ɗauke shi ma ta yi wanka shi ne ma'anar wankan biki din shi ma dole ne shi ma a yi in ba a yi ba shi ma ta mutum mace ta zan ba ta da tsarki kenan to shine zai mana bayani game da abin da ya shahi tsarki din ya ce mana faslun rabewa fi daharati a cikin tsarki a daharatu ya ce shi tsarki din nan kismani ya kasu kashi biyu na farko ya ce daharatu hadasin tsarki na hadasi wato shine ana cewa shine tsarki na dukkan abin da ya fita daga cikin jikinka kamar abin da ya shafi a fitar bawali ba haya da sauransu ko mani da sauransu to abin da ya fita daga cikin jikinka to yin tsarki ne to shine ma na tsarki na hadasi sannan wada haratu khabasin da kuma tsalki na khabafi shine tsalki na dauda na wata najisa da ba daga jikinka ta fito ba kenan taba ka ne ta yi anan da aka ce da haratu hadasin din nan tsalkin nan na hadasi na abin da ya fita daga gare ka akwai wato hadasul akbar akwai kuma hadasul asgar haka suke guda biyu ne hadathul akbar da hadathul asgar wato shine hadasi mai girma kamar wanda ya shahi janaba kenan ko kuma jinin al'ada da ya zo mace ko jinin haihuwa kaga wannan shine hadasi babba kenan hadasi karami kuma shine wanda ya shafi bawali ko ba haya hakan ga shi kuma shi kuma shine hadasi karami to kowanne dai daga cikin su dole ne a yi tsarki shi na farkon in babban ne wanka a dole a yi shi kuma wanda yake karamin na bawali kenan ko ba haya shi kuma watan a wanki a yi tsalkin shi kuma shine a dole to shine ya ce mana to tsalki na hadasi wato shine hadasi abinda da ya fita daga cikin jikinka tsalki na habasi na dauda kenan wanda shi kuma najasa ce ta taba jikinka ba daga gare ka take ba kuma daga jikinka ne misali ko sutura ka ne ko ko a'a inda zaka yi ibada ne kamar zaka yi sallah misali to duka dai tsalkin waɗannan wuraren to shine zai magana ake magana din sannan sai mala ya ce wala yasihu li jami'u dukkanin su waɗancan ɗin da an kaza na tsarki na hadasi wato na najisar ta fita na tsarki na abin da ya fita daga jikinka da ma wanda ba na jikinka din ba dukkan su yace ba su inganta illa bil ma'i dahir sai da ruwa masu tsarki ba haka dole sai an samu ruwa masu tsarki su kadai ka tsalkake wannan najasa din kuma ruwan almutahhir masu tsalkakewa din bayan su suna da tsarki ya zama kuma masu tsalkakewa saboda da masu ruwan kashi uku ne kamar yadda malamai suke bayani akwai ruwa na najasa akwai ruwa masu tsarki waɗanda ba su tsarkakewa sannan akwai ruwa masu tsarki masu tsarkakewa ruwa na najasa shine ruwan da najasa ta shiga cikinsu ta ɓata su ta canza kalar su ta canza ɗaya daga cikin sifofinsu guda uku don da ruwa akwai sifofi guda uku da malamai suke bayani na farko kama kamar da shi mambalan zai magana din kamar wajen ɗanɗanonsu wata najisa ta kwaɗa cikin ruwa wanda da kasunsu na ruwan zaka ji suna warin wannan najisar to ruwa najisa sun zama masu najisa kenan ba su komi akwai kuma ruwa waɗanda suke najisa ta shiga cikinsu ko kuma ta canza kalar ruwan in ka shaƙa ba ka jin warin su amma dai idan ka kalle su za ka kalli launin ya canza sun zama kalar wannan ita najisa ɗin to su ma ba su alwala ba su yin wanka kuma sannan da kuma ruwan da najisa ta zuba cikinsu sai ta canza wato ɗanɗanonsu wanda in ka sha za ka ji yanayin wannan abin wanda ya shiga cikin su din to sun zama ruwan najasa su waɗannan gaba ɗaya waɗanda najasa ta faɗa ma kuma ta ɓata su to wannan su ittifaki magana guda ba su ba su alwala ba su kuma wanka ba su duk wani abu da ake daina ibadar su ba ruwa na farko kenan sai ruwa na biyu sune akwai ruwa masu tsalki amma waɗanda ba su tsalkakewa kamar yanzu misali sai hora ta zuba cikin ruwa ai kaga masu tsalki ne tun da kana sha har ma ka hajin daɗin shan su watakila to saboda haka kaga ruwa ne masu tsalki tun da kana shan su ko kuma ruwa ne sai zuma ta zuba ciki kaga shi ma zaka sha lahiya lau zaka ji ma daɗi gare su saboda haka suna da tsarki amma ba su tsarkakewa don ba a yin alwala da su ba a yin sallah da su haka dai ko kunu ya zuba cikin su dai da sauran abubuwa dai ko ruwa na soɓo haka to shi ne ma'ana ba su alwala sabanin irin wata da aka samu wani abin mamaki wanda yake cewa shi yayi zaka iya alwala da coca cola kamar misali kila ko sabin ko fipsi ko kuma da dai sauran kayayyakin sanyi wai da zaka yi alwala wai su ma ruwa ne da Allah ka ji wannan irki ne kuma kaga abin da zai tabbatar da haka ne yanzu ai kaga shi in za a bashi su a ce ta yayi wanki da su ya wanke kayan shi ya sako la ai ba zai yi da su ba kaga shi ma ya san da ba ruwan bane labari ne ya kai wai amma wai saboda rainin hankali cikin addini wai su zaka iya dauka kai alwala da su wannan ba gaskiya bane ba ai alwala da da ruwan coca-cola ko wani abu da suka kayayyakin dai sanyi da ake yi wannan ai sarrafafe ne an juya su ba sifa ce ta ruwa gare su ba haka ruwan sobo da sauransu to a takaice dai shine mun ji ruwa na jalisa sannan da ruwa masu tsalki waɗanda ba su tsalkakewa su ne waɗanda wani abu mai kewa shiga cikin su na ci wanda ana iya ci to shine ba a yin aiki na ibada da su amma dai ana iya aiki na ana na kasha ko ka dafa abinci ko wani abu mai kama da haka nan sannan sai na, uku din waɗanda su kuma su ne aka bukata su ne ruwa masu tsalki ko masu tsalkakewa shine ruwan da suke suna nan tsalkakakkun su ba wani abu wanda ya shiga cikinsu wanda ya bata masu kalar launi ko ya bata masu kalar ɗanɗano ko kuma ya bata masu kalar ƙamshi haka to su ne an ruwa masu tsarki da su aka yin wanka na janaba da wankan haida da wankan nifasi kuma da su ne aka yin wanka watan aka yin alwallaki to saboda haka waɗanda su ne waɗanda shi malam kuma zai mana magana yanzu waɗannan ruwan masu tsarki din waɗanda suke masu tsarkakewa din to shi ne ma'anar masu tsarkakewa sai malam ya ce wa huwa allazi su ruwan nan masu tsarkakewa su ne waɗannan waɗanda lam ya tagayyar launuhu launin su bai jirkita ba launin shi wannan ruwan bai jirkita ba wato shine sai kaga sifa ta farko kenan au da'amuhu ko kuma dandanin su sai ya zama misali ba wani abu wanda ya shiga ciki wanda ya canza kalar launin su kuma ba wani abu wanda ya shiga wanda ya canza kalar ɗanɗanon su in ka sha ba ka jin sun canza kalar wannan abu aura ihatuhu ko kuma kamshin su wato sai ya zama ba abin da ya hwada ciki wanda ya canza kalar kamshin da suke da shi su ruwan to su ne yake magana to su aura masu kyau da su ne ake yin alwallata ake ko kuma wanka shine aura ayatu ko warin su bi ma yufariquhu da abun da karabuwa da su galiban mafi rinjaye wato shine ma'ana kamar abun da dama kai tsaye da ma an san ba tare suke ba shi wannan abun daban yake su ruwan daban yanzu misali sai kaga isko ruwa da zuma ciki kai da gani kai ka san ai ita zuma ba hada suke take da ruwa ba isko su ta yi ko su wani isko da su ruwa saboda haka dole dai da ka isko ruwa ciki zuma cikin ruwa to zuma nan ta isko waɗannan ruwa ba tare suke ba dama ko ka isko ruwa sun da da da kohon wata najasa misali duk dai komi na ne dai ka isko ruwa wani abu ya shiga cikin su to shi wannan abun ai zuwa ya isko su ba tare suke ba to shi ne ma'ana abun da yake rabuwa da su mafi rinjaye wanda ma'ana ba haɗu suke ba tare suke ba zuwa ne yayi to shine sai malai ba da misali yace ka zaiti kamar narkakken mai mai wanda yake na ruwa haka sai ka isko matsayin mai saman ruwa to da ka gani kai ka san ba tare suke da ruwan ba wannan mai shi isko waɗannan ruwa sannan wasamni da daskararren mai kasan akwai mai wanda yake yana yin bacci ya yana yin kwana kenan ko shine kamar irin man shanu haka ko kitse misali kaga an kaso shi an ka aje shi zai kaga ya daskare da sauran dai irin waɗannan mai din to shine ma'anan mai da wanda yake daskararre to sai ya fada cikin ruwa shi ma ba za a yi alwala da shi ba to shine ma'anan waɗanda suke kenan kaga wadda same da romuwa kulli dukkan su kaga duk waɗannan gaba ɗayan su wato da ka gansu cikin ruwa ba tare dama ba a saba ganin su tare ba ba tare suke da ruwan ba sannan wal wazahi da dauɗa ta dabbobi kamar watan gashin rago misali haka wurin da suke yin bacci ka ganin suka yin kashi da fitsari yana kwantawa wurin duk yayi kwanci nan wurin duk kaga gashin nashi zai baci da kohon kashin da fitsarin da menene wannan dauɗa ta shine ma'anar wannan wazahi din dauɗa ta tumaki ta dabbobi to ita ma sai ya zama ta zuba cikin an wanki kamar a ce an wanki irin wannan dauda cikin ruwan ruwan shi ma ba su ba su alwala ba su wanka kuma sannan wasabu ne da kuma sabili kamar sabili zo shiga cikin ruwa shi ma bai yin wanka kuma ba ya alwala shi yasa kaga dama ba a yin wankan janaba ko wankan haiza ko wankan nifasi da sabili ya an kai shi da sabili bai yi ba saboda ruwan sun wannan sabilin ya bata ruwan ga ka'idar ruwa aka so tsaftace waɗanda ba wani abu da ya shiga cikin su to shine sabili kenan sannan wal wasakhi da dawada ta mutane dawadar mutane su ma mutum ya wanke dawada ko kuma ya karkaro dawada zuwa cikin ruwa to shi ma wannan ruwa sun baci ba su yin wanka ko alwala wani hawihi da makamancin haka duk dai abin da ka san najasa ne wanda ba haɗe suke da ruwan nan ba to shine ma'ana shi ma ba ba yin wanka da shi ba a komai da su sannan sai malai ya ce amma ga wasu abu waɗanda babu laifi ya ce wala ba asa amma ba laifi bit turabi da ƙasa kamar yanayin ƙasa misali an ka gina rijiya cikin ƙasa haka to wannan sai a ebo ruwan ta lahiya lau a alwala da suwa a yi wanka koda ko suna yin kalar wani dan ware-ware ko wani abu inda ya ƙasa ci a haka nan ɗin to ba komi shine wala ba asabi tura ba laifi da yanayin ƙasa kamar wani zama ƙasa ci da wani kalar launi sai ya ce walhamati sannan walhamati da ƙasar kanwa sai ya zama kamar ƙasa ƙasar wurin ci sai an ka gina rijiya to ƙasa tana da kanwa kanwa hakan ga to ba laifi ruwan nata koda sun canza suna wannan kalar kanwat kana alwala da su kuma kana wanka da su ba matsala da yayi sannan wasabi hatta da kuma kasar gishiri sai zama yanayin ainihin wurin zaka ji kasar wurin akwai gishiri gishiri gare ta wanda an ka gina rijiya wurin ruwan suna fitowa suna wannan kalar wari din na wannan gishirin suna wannan yanayin dan zartsan gishiri da haka shi ma ba komai kana ai alwala da shi tun da kasar wurin a haka nan wancan kuma walham a cikin wasu kuma suna fasara suna cewa da bakar laka laka mai baki hakan ga sai ya zama tana dan wani wari-wari ko kuma tana da duhu baki sai ruwan sun ka hito da wannan duhun to wannan dutun da kasar wurin a haka nan duba komi sannan wala ajur da kuma wato jar kasa wato sai ya zama kasar wurin addaja haka wato wurin ne kasar ta yi addaja ana cewa kuma jan gargari ko kamar wasu hausa kenan jan gargari to ko dai wace iri ko wace irin kala hausa mutum yake jan kasa zai ce ko jan gargari zai ce ko ma wace iri ce dai yannan in ya zama kasar ce adda jawurin ko da an ka gina rijawurin sai ga ruwan sun hito da wannan kalakcin to wannan duk ba komi duka ana iya alwala da su wani hauhi da makamancin shi saboda haka duk waɗannan babu laifi ana iya yin amfani da su a cikin alwala waɗanda kasar wurin ta canza don haka ko kuma irin wanda kamar irin abin da ya haihu cikin ruwan kamar ruwa waɗanda sun ka daɗe wurin zaune sai ya zama sun kaɗan canza saboda daɗe ainihin wannan ƙasar wurin ne saboda daɗe da sun kai wannan wuri to duk ba komai shi ma ana iya yin amfani da shi ko irin waɗanda kainuwa misali abin da ya haihu ciki na kamar irin kainuwa sai ta fito duk ga ruwa wannan kan mutum ya ɗauka kamar ta ɓata ruwa a'a ba komai shi ma duk ana iya alwala da su ba matsala ba ne to shi ne ma'anar ba laifi da ƙasa ɗin da kuma watan walhamati da ƙasar gishiri wasu da ƙasar kanwa wal ajuri da kuma ƙasa ja mai ja wato jar ƙasa wani hauyi da makamancin su duk ba komai ana iya yin alwala da su to ta dai wannan shine maganar ruwa ɗin waɗanda ake buƙatar a yi wanka da su ko alwala waɗanda ba wani abu wanda ya shiga ciki ya jirkita su ya ɓata su to su ne ake maganar ruwa ɗin da su ake amfani da su sannan sai malam ya ya kawo mana wani fasali na gaba ce faslun rabewa idza ta ayyanatin najasatu idan najasa ta ayyana ko kace idan najasa ta tabbata duk ba matsala zai iya shiga idza ta ayyanatin najasatu idan najasa ta ayyana gusila mahalluha a wanke wurin nata fa in tabasat idan ta rikitar gusila thawbu kulluhu a wanke tufan dukan shi wa man shakka wanda yayi kokanto fi isabatin najasati a cikin samuwar najasa nadaha yayyayahi mana yayyafa ruwa shine nadaha yayyafa ruwa wa in asabahu shay'un in wani abu ya same shi shakka yayyi kokanto fi najasatihi a cikin najassuwa tai shi wannan abun kenan ala nadaha alaihi ba yayyahi gare shi ba sai yayyafa ruwa ba wa man tazakkara najasata wanda ya tona najasa wa huwa fi salati shi yana cikin sallah qata'a ya yanke sallar illa an ya khafa khuruj alwaqti sai in yana jin tsoron fitar lokaci to sai ya ci gaba da ita ne wa man salla biha wanda ya salla da ita najisar nasiyan da mantuwa wata zakkar ya tuna ba'da salami bayan ya sallame a ada fil waqti ya saki a cikin lokaci ma'ana ya akwai sauran lokaci kenan a za mu koma sai ai karin bayani bala yace faslun rabewa kenan idza ta'ayyanatin najasatu idan najasa ta ayyana ma'ana in najasa ta tabbata an gane ta dimin dimin gashi ka ga najasa din ka tabbatar nan ga suturarka ko ga jikinka wannan kai tsaye najasa ne ka tabbatar da lalle dimin dimin wannan sutur taka wato najisa ce a gare ta ka tabbatar da gashi ka gane ta karraba wani abu shine ma'ana ayyanawa din shine in najisa ta tabbata shine ta ayyana din to abinda za a yi gusilan muhallu ha sai a wanke daidai nan wurin kamar yanzu misali mutum ga taguwar shi sai najisa ta zuba misali ko fitsari ne ko kashi ne ko mani ko wani abu dai haka nan najisa sai ya zuba to daidai bakin nan wurin inda najisa ta zuba nan dai zai wankewa shikenan ba cewa an kai dole sai ya wanke tuhon dudduka gaba ɗaya ba bakin inda ya ɓace da najisa ɗin sai ya wanke nan wurin kunun shi kenan sai je ya sallah da shi yayi ba matsala to shine ma'anar in najisa ta ayyana a wanke wurin nata shine gusila mahalluha a wanke wurin nata amma fa in yalta basat idan ta rikitar ma'ana sai ya zama ka tabbatar da lalle wannan suturar taka tana da najisa amma sai dai abinda annan watan tawo watsu da yawa ka rasa gane ba a ganin ta ga hili karara gashi ka tabbatar da sutura tana da najisa amma yanzu ba ka ganin ta kamanci ba za ka iya cewa ga ainihin bakin inda wurin yake ba to sai malai ce to gusilar sau ba sai a wanki tuhan kullu hudu kan shi shi yasa can farko gajiya ce maka za ta ayyana ta najasatu wai najasa wanda za a iya gani ido da ido ga ta karara kana gani shi yasa ce in ta ayyana in ta tabbata ka gani ta kenan wan gane biyu kuma yace fa inil tabasa in ta rikitas kenan sai ya zama wanda ba za ka iya gani din bane kamar kila sai ya zama ruwa ne na fitsari kenan ya zuba sai zan ba za ka iya gane ya riga ya bushe ba za ka iya gane daidai ina ne inda fitsarin yake ba ko wani abu mai kama da hakan to shi da yake nufin in ta rikitar an karsa gane inda take to malmakin a tsaya wannan to sai a wanke tuwan duka gaba da shi kenan kaga dai an ka wanke duk in ciki kenan an wanke ta a to wannan kenan sannan sai ma da cewa man shakka wanda yayi kokanto bi isabatin najasati a cikin samuwar najasa nadaha yayyafa ruwa wato kamar ka zo za ka yi sallah da shimfiɗa haka shimfiɗan nan kana ganin cewa kamar lalle akwai waɗanda yare ƙila suna bacci gare ta ko kuma wasu manyan mutane suna bacci gare ta don gudun ya zan su yare ko sun yi tsarin gare ta ko kuma gudun ya zan a ce wani ya kwanta kanta ya yi mafalki gare ta ko wani abu da kama haka to shi ne yake magana cewa idan a wato idan mutum ya yi kokanto ka ganin ne ba a yi tsarin gaban ka ga shimfiɗa ka tabbatar ba ko kuma sutura ma ɗinci ita ma kanta wadda kana shakku ne kana tunanin cewa wannan sutura ba taka bace amma dai kana tunanin watan a wani abu ya same wannan abun kana tunanin cewa wato tana da najisa shine ma'ana wanda ya kokanto a cikin samuwar najisa ko ga suturat ko kuma ga ainihin shimfiɗa ta sallah to na daha sai kawai mutum yayi horo nan inda ya kashe kun shikenan yayi kamar in tabarma ce misali ka dauko zaka yin sallah kana shakku ko yara sun mata tsare ko ne kawai sai ka yi horowa saman da shikenan kai sallah ka tayi in sutura ce shi ma daidai inda kaka shakkun kaka tunanin ko tana jinsa shi ma sai ka yi horowa wurin shikenan sai kai sallah ka tayi to wannan kenan sannan sai malam ya ce amma wa in asabahu shay'un in wani abu ya same shi shakka sai yayi kokanto fi najasatihi a cikin najasoshi wannan abun wato wani abu ne ya zuba maka jiki na Allah ko kana tafiya ne an ka watso ruwa hakan ga misali kira da cikin gida sai an ka watso maka su ko kuma kana tafiya wani abu ya zo wanda ko da dai ka diba gashi ba kai tsaye in ka diba dai ba najisa bane amma dai gashi nan kana shakku ne najisa ce ko ba najisa bane to irin wannan shine ya ci to fala na ba alaihi ba yayi gare shi wannan ba sai kai horwa ba ba komai kawai shikenan saboda haka ba wata matsala tunda dai abun ya zo baka inda najisa ce ai da kai saurin ganewa kararradin kai tsaye dan ita najisa ka ganda hakan ta zaka iya ganewa ko ka ji ware warin ta ko wani abu da kama mai kama da hakan to shi ne ya ce da haka idan wani abu ya sami mutum wanda yana kokanto cikin zama abun najisa ne ko ba najisa ba ne to shi ne yake nufin da wa'in asaba hushe in wani abu ya same shi shakka ya yi kokanto fi najasati a cikin najaso shi wannan abun to fala na zaha alaihi ba ya yi gare shi ba komai sai ya tayi sallace da wannan sura ba wata matsala sannan sai malam ya ce wa man tazakkara najasata wanda ya tuna najasa huwa fi salati shi yana cikin sallah kada ya yanke sallar wato najisa ce mutum sutura ce tana da nesa kuma ya san akwai najisa shi ma amma sai yammanci kawai sai ta yi da sallah sai yana cikin sallah sai ya tuna aiko wannan sutura tashi ai tana da najisa ba ta da kyau to maza maza nan wani zai yanke sallah nan ya ta cire waɗannan kaya ko kuma ya wanke najisa sannan ya dawo ya sake sallah ko kuma ya zama wurin da yake yin sallah ne kamar bisa wata shimfiɗa ne yake yin sallar ya san da akwai najisa sai kawai ya tuna a shi kai wannan sutura nan shimfiɗa tana da najisa shi ma nan sai ya yanke sallar ko kuma in ga ƙasa ne ya kai wurin sai tuna cewa ai wannan wurin lalle an ana fitsari gare shi ko wani abu mai kama da haka to dai ko dai menene shi ne yake nufin wanda wanda ya tuna najasa yana cikin sallah to yanke sallah shikenan sai ya ce ya canza wata illa an ya khafa khurujal waqti sai in yana jin tsoron fitar lokaci ne kaman misali sai mu ce yanzu kana sallar la'asar ne kuma ana dab da rana za ta faduwa kawai kana cikin sallah sai ka tuna oh aiko kana da najasa sutura kana da najasa misali to kuma yanzu kamin ka ce ka wanke ki najasar ko kuma ka ce ka cire ki waɗannan sutura ka canza wasu rana za ta faɗi to shi kenan sai ka ci gaba da sallah kai ba matsala sai ka iya kuma ta yi ba matsala in dai akwai sauran lokaci to amma ka yanki sai ka ka canza ɗin lokacin nata bai kusa karewa ba to shine ma'anar illa an ya kafa khuruj al waqti sai ina jin tsoron fitan lokaci sannan wa man salla biha wanda ya salla da ita najisa din nasiyan da mantuwa ka san da sutura taka tana da najisa amma sai kan mance sai da ka gama sallar gaba ɗaya wancan bayanin harko kana cikin sallar ka tuna wanga na biyu kuma baka tuna ba sai da ka gama sallar gaba ɗaya sannan sai ka tuna ashe watan akwai kayan sallah da najasa to shine wa man sallabi ha wanda ya sallah ita najasa din nasiyan da mantuwa wata zakkara sai ya tuna ba'da salami bayan sallama sai da ya sallame sai ya tuna oh wannan sutura tashi tana da najasa to a ada fil wakati ya sake yin akwai sauran lokaci don haka sai ya duba ya gani shin ita sallan nan lokacin ta ya wuce ko ko a'a lokacin nata bai wuce ba da saura to in akwai sauran lokacin ta bai yi ta ba sai ya canza in kuma lokacin nata dama ko can karshen lokaci ne za a sallar wuri da ma yana dab da karewa ne lokacin ya riga ya fita to shi kenan ba sai ya canza wata sallah ba to wannan shine wannan fasali abin da watan amana ya kawo kaga ya mana bayani can game da fasali na wanda ya magana tsarki na ruwa kenan mun ji magana ruwa waɗanda ake yin alwala da suwa ko yin wanka da suwa sannan kaga ya kawo mana bayani shi ma gashi in najisa ta samu sutura to ga yanda za a yi idan watan wani dan wuri ne ke bantacce najisa take wankewa kawai za a yi nan wurin in kuma ta rikita an rasa gane daidai inda take kuma sai a wanke suturar gaba daya in kuma wani abu ne ya zo maka kana shakku shin ku ba ya zo maka maka sutura ce kana shakkun tana da najisa ko ba ta da najisa shikenan sai ka yi horwa kawai gare ta shikenan ka ci gaba da lamarin ka ta yi in kuma wani abu ne ya zo ba gare ka kana shakku kana kokanto ne ko najisa ne shi abin ko ba najisa bane shi ma dai shi kuma wannan ba sai kai rayya horuwa ba kawai shikenan ba matsala sallah ka tayi kuma mun ji cewa in ka tuna najisa ne kana sallah sai ka tuna shi akwai najisa to yanke sallar zakai in dai ba lokacin sallar zai karewa ba haka nan in mutum ya sallar da najisar da mantuwa shi ma bayan ya gama sannan sai ya tuna to in dai akwai sauran lokaci to sai ya canza sallar nan to wannan shine kuma da yake gashi za mu shiga kamar abin da shafar na alwala to kuma mun ka shiga yana iya yiwa zan mu shige su ba mu kare su ba a lokaci yayi kamata ya sai mu tsaya nan sai mun dawo sai mu tashi daga su farillan alwala din saboda haka za mu tsaya insha Allah sai mun saki dawo halka ta ta gaba muna fata Allah mana jagora Allah kuma ya karba mana ibadunmu baki daya ya fahimtar da mu dukkan abin da muke karantawa din wanda muka gane ya ya ba mu ikon aiki da shi wanda ba mu gane ba kuma Allah ya ganar da mu wa alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci Muhammad Sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasarar Godal zan Falastin Najeriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh